Allah Allah Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah Muhammadur Rasulullah Allah alayhi salatullah
لقد أرسلنا لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم
نعم قال الملأ
قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين مم. قال قال يا قوم قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون مم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أئمة الشيخ أحضر لنا بهذا المحضر والتعطف بنظرة تدعينا بالبقرة جماعة السلام عليكم ورحمة الله mun gode Allah wanda ya mai da mu wannan shekara muka dawo Allah ya maimaita mana shekaru masu yawa tare da fatahi da budi da arziki mai yawa da ƙara son shehu da shehu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muke faɗi kullum zuwan mu anan filinsa bai wuce kawai ni da kudu muna son wannan lokaci mu haɗu anan in zauna kan kujera sama ku yi ta kallo na nima in ta in ta tashi ina kallon ku kawai muna numfashi shine dalilin kawai zuwa amma ba wani tafsiri ba ne insha Allah wal baladu ya kamata mu fara laqad sanna nuhan amma nace mu danja baya kadan wal baladu tayyib yakhruju nabatuhu bi idni rabbih ita kasa rarai rayayye mai kyau mai numfashi mai albarka in mutum ya samu suka shuka mai kyau ya haka ya suka ciki aka samu ruwa mai tsarki mai albarka aka zuba a ciki ba abun da zai fito cikin wannan kasan sai abu mai kyau To, da da ko an tsaya nan ma ya wadatar ma shi Allah tabaraka wataala maganansa kamar yadda Allah bai da farko bai da ƙarshe maganganunsa ba su da farko ba su da ƙarshe duk wani tawili wanda ka yi a ciki gaba da kaf ka yi abun da ka iya ka wuce wani ma ya zo ya faɗi albarkacin bakinsa amma tawili wanda shehu ya kawo cikin wannan sai yasa na tambaye ka ta zo ina kuka tsaya saboda shi tafsirin kala uku ne wannan tafsirin da kuma tafsiri wanda shirin zai yi a wolf mutanen wolf wow yanzu sallallahu alaihi wasallam mun yi maka ya kai madina wow to wannan yana zai ta zubar da wasu abubuwa masu amfani kasan shi tafiya cikin Allah kullum in mutum yana so ya kayyade ce tafiya cikin Allah ake menene ka faɗi magana wanda ka tabbatar ya taimake ka ya daga ka ya tafiyar da kai cikin tafiyanka ya ƙara maka nitsa da daukaka ka ƙara ilimi a ciki amma wallahi da za a dauke ka yanzu a tsaye da kai a daure ka a dauko bulala ko sanda a ce ka fadi ina ne wannan hujja abun da ka faɗa a cikin alkurani ko hadisi sai da aka sheka ba za ka kawo shi ba amma kai da kanka ka tabbatar kawai kana ji abin da kake ji kamar mutum ne wanda ya ce maka ya nuna maka ka nuna masa ruhi ruhinka ka ce masa ga wuka ga igiya ka daure ni ka yanka ka fiɗa ni ka babbaka kaina ka fasa ka komai ka bincika ciki watakila ko za a ga inda aka boye ruhin ba za a gani ba to tafiya cikin Allah haka yake to sai sa shehu in zai tafsiri larabawa Maroko da Algeria har Makka Madinatul Munawwara akwai wani balarabe ana ce masa Muhammad al-Arabi da faila ya bayyana sai ya zo kaula a gaban masallaci ya dake a wurin ya zauna ranar da Sheikh Ibrahim ya bar duniya ya kwashe kayansa ya koma eh ya yi shekara kusan hamsin da wani abu a wurin aikinsa masallaci dakinsa dakinsa masallaci har shehu ya bar duniya to irin wa'innan su sun san abin da ya kawo su da kuma abin da suke sha shi kuma sha komin daɗin shan komin kusancin abokanka wanda yake kusa da kai ba zai taba ji abin da kake sha ba sai da in ya sha irin abin da ka sha ba wani misali wanda za ka kawo in ji wani mawaki wanda sarkin da ba a saninsa da misali misali ba wani misali wanda za ka kawo har ya dinga ji abin da kake ji abin da kake ji kawai daban ne kamar yadda abubakar yake ji ya dan bambanta abinda umar yake ji abinda umar yake ji ya dan bambanta abinda usman yake ji an gaya muku yau a tafsira can badarawa hudan lil muttaqina ai duk wani bawan Allah kan yana tsoron Allah amma tsoron Allah abubakar da bai yake duk wani bawa yana imani da gaibu amma imanin Umar a gaban yake kowa yana ibada yana bauta ma Allah amma bautan shi annabi shi sayyidina Usman daban yake kowa ya san Allah amma sanin sayyidina Ali daban yake kana Allah wala shay'a ma'ahu وهو الآن على ما عليه كان الشيء من الشيء كان الله ولا شيء معه هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وهو الآن على ما عليه كان كما أقبل من ذلك يقول من ذلك يأتي حكى الله يكي تندا تندا ba abin da yake tare da shi sayyidina ali yace ya rasulullahi har yanzu ma haka manzo Allah ya yi shuru kowa ya yi shuru haka yake za ka je gida ka samu ‘yan uwa ubansu daya uwansu daya silwanu wa ghairu silwani yusqa bi ma'in wahid wa nufaddilu ba'daha ala ba'dil fulukai kaga wannan dan dariƙa na dan fai faila wannan dan ɗarika na kai bai san faila ba wannan musulmi ne wannan ma ba ruwansu da sallah kuma uwansu daya ubansu daya ka samu dabino wani yana dan bauri bauri wani yana da dashi dashi wani kuma zakwai zakwai ko wani kuma uwansu daya ubansu daya amma kasa mai kyau in ai mai suka mai kyau ba abu da ruwa mai kyau ya zuba a ciki ba abun da za a samu a ciki wanda zai fita sai abu mai kyau abun da Allah yake ishara akan wannan kenan wallazi khabuza la yahzu ila nakira kasa mara kyau kuma ba abun da zai shiga ciki ko an sa ma ba zai fitar da abu mai dadi ba sai dai abu mara kyau ko la yahzu illa nakidan ba'da al-mashaqqati bayan an sha wahala sosai ana noma kamar wuya kamar wuyan noma za a yi za a yi za a yi kamar zai fita kamar zai kyau karshe kuma ba zai fito yadda ya kamata ba haka Allah ta barka ta'ala yake ishara cikin wannan kazalika nusarrifu al-ayati haka ne muke bayyana ayoyinmu li qaumin yashkurun ga mutane masu godiya masu gode ma Allah tabaraka wa ta'ala fa yu'minuna sai su yi imani saboda sakamakon godiya shine imani la in shakartum la azidannakum fa yu idza kanat suratu makkiyatun la budda an yarda fiha al-wa'idu ash-shadid inda sura makkiyatun ne daga makka aka saukar da shi dole a samu ayoyi na azaba da ayoyi na maganar lahira da yawa ce saboda mutane maka masu taurin kai ne dole a saurata su ayoyi da yawa wanda suka sauka a madina kuma za ka same shi ayoyi ne mafi yawansu maganar aljanna abinci ruwa mai daɗi jin daɗi kawai za ka gabu nan can zafi ne nan kuma daɗi can hagu ne nan dama can zahiri ne nan batini saboda duk kowa maka kawai kowa maka na taba tafi da wani tawaga gwamna daga nan tare da alkalai da manyan-manyan yan unguwa da sauransu da sarakuna muka tafi aka sauka jidda za a samu mota daga makka daga nan airport na jidda zuwa makka ni kuma ni nake me yasa ba za a samu mota zuwa madina an je a ziyara in an yi ziyara sai a daga can sai a ihrami niyan umra a dawo maka wani babban mutum a nan kaduna ba zan faɗi sunansa ba sai kai malam ya za a bar inda babban cokalin yake wai cokali inda babban cokalin yake ni yake gayawa ba sannan za a je inda inda aka yi bara yake subhanallah ai can din in ma cokali ne babban cokali a can yake kai baka sani ba nan ba za ka samu komai ba saboda can shine al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasir al-haqq bil haqq in baka fara daga can ba nan inda ka zo ka zo ma wajen babban mai cokalin nan ba za ka samu komai ba saboda nan ne kofar Allah yake ayyu mulin ada ata min khairihi la yakun amma lokacin da ka ga wannan shi bai sanni ba san tunda akwai malamai da yawa da sauran sai kuma na sa karamin kaftani kai ba hula ba komai daga baya da ya gane ni duk duk in har da sai kauce ya bi wannan hanya daban to ni ni dan uwan mai babban cokali ne me ya zama ka ya ji kunya kawai إن في ذلك لآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه من أيك أن بنوح حقيقة زواج متعنينسا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره بauta ma Allah ba ku da wani Allah wanda ya cancanta a bauta masa ghairuhu shi shi hadhihi kalimatun jami'an wannan shi ne kaliman su gaba daya duka annabawa daga annabi Adam har zuwa annabi Isa amma shi annabi Nuhu shine farkon annabawa na shari'a wasu malamai ma suna cewa shine farkon annabawa saboda shi aka ba shari'a wancan annabin na farko kakan annabi adam an aiki an kamar zan ce an kore shi na ce babu ladabi a ciki lokacin da ya sauka wani ne ya faɗi a gaban shehu ibrahim ya ce nuhu ya ce yunusa a kazar lahu lahu basnul hoti sijinan lahu wai annabi yunus cikin kifin da wanda ya hade shi ya zama masa kurkuku shehu ibrahim ya ce a la ta kun zalika kun atakaza basnul hoti masjidan lahu wa huwa lahu cikin kifin nan ya zama masa masallaci kuma ya fi ladabi wajen wanda zai magana da annabawa saboda ladabi a gare su shine ladabi a hararan Allah duk wanda ya masu ladabi ya yi ma Allah ladabi to da ya sauka to ba a ba shi shari'a ba yasa wannan cikin ubanku daya uwarku daya wanda suka fito daga wannan cikin su aure wancan cikin wanda suka fito daga wancan cikin su aure su aure wannan cikin shi wancan habil qabil to dayan yace aka ce to ka aure wancan cikin yace a ba zan aure wancan cikin ba tunda ba a maganar shari'a ba magana abu ai ne kanwa ta tafi kyau hasada kuka yi mun sai yasa kace ku aku aure kanwan kanina wanda yake can wannan zan aura saboda ta fi kyau amma lokacin duka babu shari'a sai annabi nuhu shine farko wanda aka ba shi shari'a falihaza man kazzaba bi wahidin minhum faqad kazzaba bil jami'a duk wanda ya kare ta daya cikin annabawa ya kare ta duka annabawa shehu ibrahim yace duk wanda ya karyata waliyin Allah guda daya ya karyata dukkan waliyai dukkan waliyai ko shek abdulkadir jelani ne ko sazili ne ko mursi ne ko kowaye saboda inda suke kurba wuri ɗaya shi ne wajen annabi muhammad amma wanda aka ba shi addini na karshe inna dina inda islam shi ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dukkan addinai ya riga ya shafi shi amma ba za a ce dukkan addinai ba su da kyau kuma ba saboda ba addinin annabi Muhammad ba a suna da kyau amma daga zuwan addinin annabi Muhammad an shafe shi gaba daya ba sa aiki kuma sai addinin annabi Muhammad at-tariqatu kuma haka yake da shehu tijani ya kawo tariqa daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai dukkan tariqai kuma sun gama sai ka rika nashi kawai dukkan kofofi a kulle suke kofan nashi kawai shi na abu dai ka yadda haka ne baka ma yadda ba haka yake ka yadda kawai ka tsira halifan kuma tarika ya kare halifa kuma halifa gudadai ne shi ne halifatullahi dukkan halifofin da ya bayyana babu halifa kuma sai dai na yi bai saboda haka ba wani annabi sai annabi muhammad ba wani wali sai shi ahmad tijani ba wani halifa sai shehin malamansa inni akhafu alaikum in abartum ghayrahu azab yawmin azim in kuka bauta ma wanda ba Allah bane ba to ina jin tsoro muku azaba rana azaba mai girma ranan da zai zo shine ran tashin kiyama qala al mala'u min qaumi inna lanaraka fi dalalin mubin al mala'u shine manyan mutane a larabci in an ce mala'a mala'al kisu mala'al kisan alkas shine kofin ya cika me ya cika da ruwa in an ce almala'u minan minan nasi kamar cikin jama'a almala'u sun zo to su ne masu wanda suka cika jikinsu da kaya masu alfarma da kansu rawani mai alfarma mala'u ajsamahum bil libasil fakhira shine mala'u sun cika ko ina kawai bayan da zaka leka kaga jikinsu shine ma'ana mala'u kenan ma'ana ashrafun nas inna lanaraka fi dalalin mubin wayannan mutane manyan mutane suka ce mu muna ganin kaman kana cikin bata bayyana ne saboda su manyan mutane abinda yasa ba sa san mutanen Allah saboda suna ganin kaman shi mutumin Allah zai dauki girman su eh za a zauna in mutumin Allah ya zo kowa ya tashi in ya tashi kowa ya tashi in ya zauna kowa ya zauna in yana wurin shushi kowa yake kallo to 'yan mutanen duniya ba sa son haka suna so a raba eh a ba sarki nashi a ba hakimi nashi a ba gwamna nashi a ba shugaban kasa nashi sannan a ba malam nashi to mutane kuma in sun yi nisa cikin Allah ba a iya control din su lokacin da za su fisga wanda zai yi fisga zuciyoyinsu da hankalinsu zuwa ga mutumin Allah su ma ba su sani ba ba su suka yi makansu ba Allah ne ya jazaba su jazabahum ilayhi to in zai jawo su zuwa wurinsu dole ya samu musu dalili mutum ɗaya zai ce unzuru ilaihi ilayya tufsiru in ji shehu ku kalle ni ku gan shi ku kalle ni ku gane shi akwai waɗansu wanda sai sun ga ayan Allah sannan cikin ayan Allah su gane Allah kamar bani Isra'ila, azkuru ni'amar tafiya. Sai a tuna ni'amar Allah a je ta ka ba wanda zai iya wannan sai Allah. Sai a dawo a ce a haka ne gaskiya ne, Allah wanda ya wannan shi ne gaskiya. Sai a bi shi, bani Isra'ila kenan. Su mutane annan Muhammadu kuma. Sadurihum ayatina fil afaq. Mu za mu nuna musu. Wa'incan za su kalli ayoyin Allah cikin ayoyin Allah su gane Allah nan kuma mutane masoyina ni zan nuna musu ba sa wahalan neman sani ni zan sanar da su uzkuru ni'matiya babu kaman fazkuruni azkurkum can sai sun tuna to da miya tuwon dawa tuwon gero tuwon shinkafa tuwon bita amarya gida kudi kai ina na samu wannan kai Allah ne ya bani Allah eh kai amma Allah mai girma ne kaga sun bi wani wuri wayannan kuma ba su bi ko ina ba fazkuru ne ku ambace ni in ambace ku ambacen kuma baya yiwa sai shi ya ambace ka in bai ambace ka ba ba za ka yi ambace shi ba sai Allah ya ce wane sannan wane zai firgita yake la ilaha illallah ko Allah ka ambaci Allah shi ma Allah ya ambace ka in Allah bai ambace ka ba baka isa ka ambaci Allah ba ba za ka iya ba sai yace laisa bi dalalatu yace ni ba bata ce bane ina cikin hanyar gaskiya walakin ni rasulun min rabbil alamin ni manzo ne daga ubangijin talikai uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum qulul khaira ina isar muku da sako sakonin Allah tabaraka ta'ala ubangijina kuma ina son ku da alhairi وأنصحوا أولي الخير لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون ناسا وسأبوا وجن الله wanda ku ba ku sani ba da kun sani za ku biyo ni in isar da ku halaran Allah ta baraka ta'ala awa ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون awa ajibtum za ku karyata ko kai mamaki an ja'akum dhikrun maw'izatun min rabbikum wa'azi ya zo muku daga Allah ubangijinku tabaraka wa ta'ala ala lisani harshen rajulin minkum wani namiji a cikin ku liyanzurukum domin yayi muku gargadi kawai wali tattaku domin ku ji tsoron Allah wala'allakum turhamuna domin ku samu rahaman Allah tabaraka wa ta'ala fakar zabu fa anjaynahu فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عليم فأنجيناه والذين معه sai Allah tabaraka wa ta'ala ya halaka mutanensa mutane annabi Nuhu kamar yanda aka yi ba da labari kullum ya yi jirgin ruwa ya yi musu hawa guda takwas Eh, na farko ya sa dabbobi a ciki na biyu namun daji kenan to namun daji inda za su zauna da inda a dabbobi inda namun daji za su zauna da inda dabbobi za su zauna da ba ba wuri ɗaya bane in an zauna wuri ɗaya ai tashin hankali ne na biyu namun daji da wannan ta dabbobi al'an'am na'am al-wuhush wal an'am na uku sai ya sa kuma tsuntsaye na hudu sai ya sa irin abun nan ah, dabbobi na gida su ma kamar irin su kaza irin su tantabara agwagi irin su dai haka haka su ma su da wa'incan wa- wannan namun daji da za su iya zauna wuri daya ba sai mutane maza nan mata kuma na bakwai sannan shi annabi nuhu da ke- da 'ya'yansa da iyalinsa sai su zauna nan na takwas to zaman ya dade kusan kusan wata shida cikin cikin ruwa an dade an dade to sai wurin ya fara wari ya kawo fitsari da bayan gida ya yi yawa annabi nuhu ya gaya wa Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya ce ka buga kan eh, alfilu bai ya sunan shi ba giwa kuma saki su beraye da jabaye eh suka fito da kuma tsutsa akwai wani abu kullum na kama sunan shi a hausa sai in manta tsuntsu ne eh, wannan eh, yar karamin kwari ne amma duk inda kashi yake sai ya je ya tattara shi ya gyara shi yana tura shi yana a a buzuzu Mm. Mm. to su buzuzu in ya zo ya samu kashi zai bude shi ya bude kashin Allah ya ba shi ido yana gani inda ainihin microbe wanda zai cutar da adam ya dinga waye ya san inda yake da shi zai dauke shi gaba daya kaf ya tattara shi ya hada shi da kasa ya ya yi masa rawun har ya zama abun nan ya gyara shi ya rufe shi ba zai ware ba kuma zai tura shi zuwa ramin shi akwai aikin da Allah ya san shi ma zai yi da shi shi yasa za ka samu in buzuzu ya zo ya yi jara za ka kashi amma ba wari ba komai saboda ya kwashe ainihin kanadirin muhimmin cikin kashin ya tafi shi wannan kuda shi ma haka duk inda madara ko wani abinci abin da zai fara wa cikin abinci zai zoci zai cinye gaba daya ya tafi da shi za ga abinci ya dade har ya bushe to in kaga abinci ya dade wurin bai wari ba ba a ji komai na shi ba bai karni ba to kuda ne suka yi yawa a wurin sun zage shi duk wani abu sanadirin wanda zai kawo wari da vitamin E, C, D duk gaba daya kuda ya tattara shi duk ya dauke shi ya kai ayan da can su ci ya bar sauran sauran kuma bushewa kawai zai to saura babban mutum ana ce masa malam kenkeso shi kashin da waje da fitsari bai ce shi ba can bayan gidan zai je shi kuwa shehu ya ce da ba saboda albarkacin kenkeso ba ba wanda zai shadda ya bayan gida ya zauna wata shida tare da shaddan ciki yara suna zuwa kai ma kana zuwa ana wanka ana bayan gida ana komai ya zauna shekaru to albarkacin kenkusa ne shi yake zuwa duk wani abu mai wari mai tada hankali mai abun nan duk mai tashi duk gaba da shi zai tattara shi gaba daya kaf ya tattara shi ya gyara shi ya dauke shi ya kai shi wani wuri can shine abincinsa shi ya dinga amfani da shi ya abun da ya bari ko fitsari ne ko kashi ne za ka gabai da wani tafiri kuma ba zai ma ba sai yasa shaddan gidanka da sakawaye na gidanka ya zauna lafiya shekara biyar goma ishirin yana wurin da ba saboda kankisa ba in ya kai sati daya dole ka rufe shi ko je ka nema wani wuri kuma zama da wannan bai wuri ba ashe kankisa ma an ce dan iska ne menene to ashe ashe aiki yake yi to duk wa'annan halittar gaba daya suna cikin jirgin annabi nuhu ba abun da bai dauka ba gaba daya kaf da alade shi ma aladen shi ne sarkin kwata duk inda alade suke kasan mu hausawa ba ma son alade ibun ganji sai duka sai jifa to in an bar alade daya cikin unguwan duk wani kwata wanda yake cikin unguwa gaba daya kaf alade zai yi bakinsa ya shiga ciki ya kurkurkur ya nema abun cutar abun cutar dan adam da wani rashin lafiya da wani kaita da wani zalunci da wani kulumboto da wani abun nan da wani abun waye duk gaba daya kaf alade zai neme cikin ruwa ya tattara ya cinye sai yasa manzo Allah ya hana ci domin akwai wani rashin lafiya a ciki wanda in ka dan adam ya rashin sa har ya ci alaji har ya same shi ce Ibrahim ce sai lahira zai rabu da wannan wannan cutar a ce dan kota yana da amfani a kotar saboda haka duk wannan shi ne tarihin annabi nuhu shi ne uban mutane shi ne adama sai adama na biyu saboda dukkan wanda suka rayu a duniya gaba da kafa jirgin ya cika an ce mutum arba'in an ce dubu mutum tamanin duk wa'in nan gaba daya da aka shiga jirgin gaba daya aka sauka a iraq nan wani gari ko kufa ne to wannan garin duk wanda ya sauka cikin garin jirgin annabi nuhu bai sake haihuwa ba sai abun da annabi nuhu ya haifa su suka ci gaba da yawa a duniya har yanzu dukkanmu annabi Nuhu ne amma ba sharirai bane annabi Nuhu ba shari'i bane manzon Allah shi ne shari'i inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum rijsa ahli al-bayt wa yutahhirakum tatheera sharifan ma abun da Hassan da Hussein suka haifa su ne sharifai hakikatan da gaskiya in ji shehu sauran duka gaba daya kaf yan uwan sharifai ne amma Hassan da Hussein da kuma Fatima da binta Rasulullah da Sayyidina Ali su ne wanda maza Allah ya rufe shi akan bargo yace Allah ka shaida ga mutanen daki na sai Allah yace na shaida wanda yake kofa yace amin san da sahabbai duk kowa ya ji amin din aka zo aka tambaye mai faru sai aka ba su labari Allah ya maimaita mana Allah ya kawo mu shekaru masu yawa Allah ya taimaki Sheikh Mansur kuma ya ba shi lafiya kuma ya ba shi ɗan naira saboda wannan zamani shehi wanda babu naira sai almajirai irin almajirai irin wa'in nan kai za su bi ka amma almajirin 'yan duniya zai wahala su bi to Allah ya kawo kudi mai yawa a kammala wancan masallaci a yi sallar juma'a ciki a raya cikin islam da tariha da kuma failan shi ibrahim kuma Allah ya kiyaye almajiranka ya ƙara masu fatahi duk wanda bai da aiki a cikinsu Allah ya bashi aiki mai albarka duk wanda bai da arziki a ciki Allah ya tabbatar masa arziki alfarma wannan rana da wannan zuwa Allah ya bude musu zama 'yan kasuwa ne ma'aikacin gwamnati shi ne mutane ne masu neman halal nasu da rana da da yamma su je zawiya da dare su koma gidajensu muna ma mai gidan nan addu'a Allah ya saka mai da alheri mutane suna tara mutane a gidajensu ana APC ana PDP ana zabe ana share-share ana wasa ana rawa kai ka gayyace su saboda kitabullahi musul da rasuli to Allah ya saka maka wannan da alheri amma Allah ya raye zuriyanka gaba daya duk wanda ya zo nan da yake da wata bukata a cikin zuciyarsa in bai wuce guda biyu ko uku ba kafin a dawo a rufe tafsirin Allah ya biya masa. Duk wanda ya zo da mashin da kafa Allah ya ba shi mashin. Wanda ya zo da kuma mashin Allah ya ba shi mota. Duk wanda yake son aure Allah ya tabbatar masa. Duk wanda yake son gida Allah ya ba shi gida. Allah ya tabbatar muka ga alfarman manzo Allah, alfarman shi a matijani. محمد برهام عبد الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المولى وخاتم لما سبق ناصر حق بالحق ولا يزيد ذلك الحق على علي قديم الكتاب العظيم على نبي الذي سمعت والسلام على رسول الله